والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjira marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, ci gaba da karatun waton al'arba'unan nawawi na Abu Zakariya, Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanka masa da alkhairi. Wannan zamani na uku cikin jerin karatutukan littafin al'arba'unan nawawi wanda a satin da ya gabata muna cikin hadisi na biyu hadisin umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda mun zo kan daidai gabar da ake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akhbirni anil ihsan ka bani labari game da abin da ya shahi kyautatawa menene ma'anar kyautatawa mun fassara wannan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka daga yau za mu tashi a a gaba ta gaba inda yake cewa fa akhbirni qala fa akhbirni 'ani as-sa'a sai yace masa ka bani labari game da abin da ya shahi tashin alkiyama fa akhbirni ani sa'ati ka gai min menene yaushe ne za a yi tashin alkiyama yaushe ne za a yi tashin alkiyama kun ga mai tambayan bai ƙara bai ƙara maimaita bai ce sadaqta wa lokacin da yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bai ce sadaqta ba saboda tafarin tabukta isa abin da yake ne da asa'a shine wato tashin mutane daga cikin kaburra zuwa ranar zuwa gun Allah subhanahu wataala kuma ana nihin alba'th fitar da mutane daga cikin tashin daga cikin kaburra malami suka ce abin da yasa ka sanya mata asa'a lokaci saboda lokaci ne mai girman gaske kamar da Allah yake ke faɗa a Qur'ani mai girma يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا ku mutane ku ji tsoron ubangijinku lalle girgizan tashin alkiyama to abu ne mai girman gaske da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni ali sa'a fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda ake wa tambaya shine al-mas'ulu anha wanda ka kayo kake wa tambayar cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam bi a'lam min as-sa'il ai bi wanda ke tambayar ba sani ma'ana kai da kake tambaya ta ni ban sani ba kamar da kai ma baka sani ba domin tashin alkiyama abane wanda Allah subhanahu wataala ya kebance ilimin sa wato gare sai na cikin mafatihul ghaib abinda ba wanda ya san sai Allah subhanahu wataala mutane da dama sun zo suna tambayar manzon Allah kan tashi alkiyama hadisai da dama sun rawaito kan cewa sahabbai suna tambayar manzon Allah yaushe za a yi tashin alkiyama kadibi girman imanin sahabbai wasu ke tambayar annabi lokacin da za a yi tashin alkiyama har ma Allah yake cewa manzon Allah yas'aluka an-nasu 'anis sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba ala hadhabi kenan Allah ya ce yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambayar ka game da tashin alkiyama yaushe ne za a yi tashin alkiyama yaushe Allah zai tada mutane da cikin kaburran su ayi hisabi ɗan aljanna su tafi aljanna Allah ka sanya mu ciki ɗan wuta su tafi wuta Allah ya kare mu da su sai Allah ce qul ilmuha inda Allah ka faɗa musu ilimin tashin alkiyama lokacin sanin da za a yi tashin alkiyama abane wanda Allah ya koyo kansa sani وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ويكر سندك كي النبي الله تايو القيامة تانا كسا أكا الله يكتوى أو تآية يسألنك كأنك خفي عنها suna tambayar kamar ba ka son ka gaya musu lokacin da za a yi tashi alkiyama manzon Allah ne wasu sabi sai wasu sai da cikin mutane suke zargin kamar annabi yana boye musu ne sai Allah yake cewa qul inna ma ilmuha inda Allah fada musu lokacin tashin alkiyama Allah kadai yake bance maka sanin wannan abun walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadisi ingantacce ya ce a ranar tashi a ranar juma'a ne aka aka haifi aka halitta annabi adam a ranar juma'a aka sanya shi aljanna a ranar juma'a Allah ya saukar da annabi adam daga ƙasa eh daga sama daga aljanna zuwa ƙasa cikin wannan duniyar sannan kuma watan a ranar juma'a ne za a yi tashin alkiyama Allahu a'lam wace juma'a shi Allah shi ne ya keɓance makarsa sani da wannan hadisin malamai suka ce da kaga an roshe dukkanin zancen mai cewa a ne kaza za a yi tashin alkiyama kusan a shekarun baya an ta ce ce lande mil kaza za a yi tashin kiyama ko to abu ne wanda yake ƙarya ba wanda ya san wannan abun Allah subhanahu wataala shi ne wanda watan ya bar wa kansa ilimin tashin alkiyama to da manzo Allah ya ce wa malaika bai sani ba dan kasancewa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abunda aka baiwa dan annabi adam na ilimi to kadanni ne duk karatun ka duk ilimin ka sai ai maka tambayar da baka san amsan ta ba in ka ka yi abun nan zama ka ka ka fi ka fi mi karatu to idan aka tanta da ilimin Allah subhanahu wataala wato Allah ce wa ma utitu min al-ilmi illa illa qalila ilimi dan kadan ne Allah bai wa mutane Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin dan kadankin da ya bamu sai mun tsaye sai malaika tambaye manzon Allah ya ce akhbirni an amaratiha ka bani labari akan amaratiha ai alamatiha alamomin tashi alkiyama ashraquha shine Allah yake cewa fa hal yanzuruna illa sa'a ba komai mutane suke jira face tashi alkiyama an ta'tiyahum baghata kawai sun ki imani ne suna jiran sai kiyama ta zo su kai tsaye Allah ce ai tuntun alamun su zo faqad jaa ashratuha alamun tashin alqiyama su zo malumai suka raba alamun tashin alqiyama kashi biyu akwai alamatu sa'a al-kubra kuma akwai alamatu sa'a as-sughra me kil suna al-uthaymin alaihi rahmatullahi ta'ala da yazo akan sharhin wannan hadisin sai ke cewa malaman ilimi har ya sun kassa sun rarraba tashin alqiyama kashi uku akwai ashrat alamun tashin alqiyama kashi uku akwai alamatu sa'a allati mabat wantahat akwai alamun da su riga sun shude an riga an kare da su wanda su an riga an wuce da su akwai ashratu sa'a lam tazal tatajaddad akwai abinda kuma har yanzu suna ta faruwa alamun tashin kiyama ne wanda har yanzu suna ta maimaituwa akwai wanda an riga an kare da su tuntuni akwai wanda kuma suna ta zawwa suna hucewa sannan kuma akwai alamatu sa'a al-kubra wanda zamu gani na daga cikin alamatu sa'a alamun tashin alkiyama daga ciki akwai bi'isatun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai hakuri ka bar shi bi'isatun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah alama ce min alamatis sa'a zawar manzon Allah duniya yana karantar da mutane cewa kowa ya kulla kayansa kiyama za a tafi an lokacin ya to ina fata mun fahimta abu nabi kasratul mal yawaitar dukiya yawan dukiya a hannun mutane na daga cikin abin da ke cewa alkiyamar nan ta zo yawaitar dukiya kamar da manzon Allah ya faɗa na daga cikin alamun da ke nuna cewa alkiyama ta zo abu na gaba intisharul fitan yawaitar fitinoni yawaitar tashin hankali yawaitar fitina a duniya tashin hankali yawaitar a duniya alamar tashin alkiyama eh sannan kuma daga cikin alamun tashin alkiyama za a wayi gari wasu mutane za su bayyana suna kiran kansu su annabawa ne za a waye gari wasu mutane za su dinga da'awar annabtaka su ce su annabawa ne irin su musailamatul kazzab malam jabir ya fito a zamanin ababakar siddiq Allah ya kara masa yarda yace shi ma nabi ne shi ma annabi ne da shi wata mace ake cewa sija ko saja eh wannan matar ita ce ita ma annabi ya ce shi ma yace annabi ne daga baya kuma sai wayo ya mata wayo ya aure ta sai ya aure ita wannan matar to sai aka tambaye shi ka ce kai annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi masa wahayi kai ma ana maka wahayi yace kware da gaske ana yi mai wahayi aka ce karanta abinda ake saukar maka yace ai Allah ya saukar mai da wata sura da ake cewa alfi aka ce karanta mu ji yace alfilu wa malfilu wa ma adraka malfilu duk kana ka ji ka san ba tsarin qur'ani bane ko wato shi alqur'ani ba abun da yake sa balaga daga zuhurul mudda'in nubuwa mutane da yawa za su fito suna iddiayin suna kiran kansu su su annabawan Allah ne alhali kuma daga manzon Allah babu wani annabi da zai zo a a duniya kaga wannan alamun na cewa bi'satun nabi manzo Allah ya huce ko alamatu wanda sun riga sun wuce annabi tintin ya rage ya wuce yawaita dukiya ba yau bane aka fara samun kudi a hannun a hannun mutane an juma ana wasa da kudi kudi suna wa ana wasa da kudi a cikin al'umma sannan kuma fitintinu tura da manzon Allah ya bar duniya tura da annabi sallallahu ya rabu da duniyar nan duniyar musulmi ke cikin tashin hankali wallahi kuma kofar fitinar ta yi dan sauki ba a lokacin Abubakar da Umar amma ana kashe Umar dan Khattab ana kashe Umar dan Khattab gaba da sai fitna ta bari a duniya daga wannan lokacin har yanzu ba a samu zaman lafiya ba a duniya wallahi tun daga Umar bin Khattab aka kashe sa yana zai sai sallar subahin aka kashe sa tun wannan ranar har yanzu duniya ba taba samun kwanciyar hankali ba kaga wannan duk su riga sun wuce ko to kuma ba su kiran annabawa ai abin yanzu yayi dama sai da ata ata kira walittaka da tafi ta annabi to kuma akwai qabdul ulama daga cikin alamun tashin alkiyama shine Allah zai dinga doke malamai za a dinga zare malamai daga cikin al'umma za a dinga zare malamai daga cikin al'umma zare malamai ma'ana amsha rayuwarsu Allah ya musu wafati Allah ya karbi rayuwarsu alama ce ta cewa an zare ilimi a cikin al'umma wallahi akwai malaman da garin ga an yi su tun da suka tura da suka mutu har yanzu ba ta wasaki mai ta irin su ba ko ba su ba garin nan ba kadai a duk duniyar musulmi in kaga an ce maka wannan malami ne ya shahara ya karantar ya ilmantar yaddan Allah yake yi in ya mutu samu wanda zai maye gurbin su wallahi aiki ne mai wahala aiki ne mai wahala Allah ya ji kan malam Umar Sani tambari daga cikin malaman farko da suka karantar da mutane addini nan garin aqida sunna yana cikin malaman fari in ka dauka hatta cikin dariqa akwai malaman da suka wuce garin nan ba taba samun irin su ba wallahi har a dariƙar garin nan akwai malaman da sun wuce irin su margayin malam basiru Allah ya tikansu irin nan gebe argo in kaje malam basiru malami ne irin su malam mahmud dan sha'ai malumai ne dacci zawa masu alfarma masu karatu zare su har yanzu kujera su ba taɓa samu wanda zauna gunta ba wallahi lokacin da malam umar ya jagoranci sunnar garin nan tsawon shekarun da ya yi a garin nan wallahi ahalus suna ba taɓa samu shi ba taɓa shiga cikin rikici ba duk abin da za a taso na rikici da an zo gaban malam an walwale ta amma daga radda malam Umar ya rasu har yanzu ahlus sunna gare cikin tashin hankali yake suke wannan baya shiri da wannan kuma ahlus sunna ne wancan baya shiri da wannan duka alamu ne nami na tashin alkiyama kuma me ya ka wannan shine zara malumai a cikin a cikin al'umma in ka doka misalin irin Kano in ka doki misalin nan kusa kusa wanda ya rasu Dr. Ahmed Buyike rahim alaihi rahmatullahi ta'ala tura da ya rasu har yanzu a darul hadis ba taba zo na sama wannan kujera ta karatun hadisi ba Doki Muhammad Albani Zaria, turar da ya rasu kujerarsa ana da yi amma kan ba iri da mali yake ba wallahi. Doki tafsirin Sheikh Jafar Mahmud Adan alaihi rahmatullahi ta'ala. Turar da ya rasu ana tafsirin duk da wanda ke tafsirin malami ne duk malumai ne amma kuma ba kamar yadda malam yake yi ba. To alama ta tashin alkiyama Allah zai dinga zare malamai a cikin al'umma. Allah ya samu wanye lafiya. Allah ya samu wanye lafiya. Sannan kuma yawan kashe-kashe zai yawaita a duniya. daga cikin alamun tashin alkiyama yawan kashe-kashe zai yawaita a duniya tun muna jin labari ana ta yakin gaza ana ta ana ta siriya wacece iraq aka ta su yakin saddam har abun ya zo kusa kusa gare mu nan libi ko har abun ya ya taho najeriya muna jin shi ana ta boko haram aka zo mali aka ta buge-buge aka zo burkina har abun ya kawo cikin uwa niger duka wannan alama ta mi ta tashin alkiyama kuma yanzu aka diba duk duniya fa wallahi duniyar musulmi ba za ta samu zaman lafiya ba sai da ce maka turawan duniya gaba da sun shiga cikin matsala daga lokacin da faransa da america suka shiga cikin matsala a duniya daga ran da musulmi sun wanye lafiya sun kwanta lafiya kuma kiyama ta zo karshe kenan Allah ya dace da mu an zo nan gaba ɗan uwa lokacin da bindiga ba ta amfani wannan sharshakin da ake aza wallahi ba su amfani dole sai an koma yaƙi iri da ake yi a baya takobi da mashi da kwari da baka za a dinga tafiya Allah ya datar da mu sannan kuma taqarubuz zaman da cikin alamun tashin alkiyama lokaci zai kusanta lokaci zai kusa yanzu ne kaga a sati dandana an canye sati baka gane cewa lokaci na tahiya wala sai in kana aikin gwamnati wallahi mutum bai gane lokaci na tahiya sai yana aikin gwamnati ko yana amsa kudin haya ko shi na bada kudin haya wannan uku in kana yi ɗaya daga cikin su kana gane cewa ashe wata na saurin mutuwa in kana biyan haya kaga sharrin haya in kana biyan haya daddanin an ta maka wata ya kare kai ka ji an turo maka sammaci a tattaro a tattaro a kawo haka in kana karɓa kuɗin haya daddanin ka ji jele yayi in mai amsuwa ke maka ke ka maka ya kawo haka in kana amsa albashi a abun hukuma dandanin ne wata ya mutu saka ka shekaran jane ka amso kudi kuma gashi nan yanzu ka ƙara dawowa amsa kudi kaga lokaci yana yana da kusanci kware da gaske Allah ya datar da mu shi yasa kaga kuma daga cikin abun da sa Allah ya kawo taqarubuz zaman saboda Allah ya yassare mana ababe da yawa yanzu kaga da in aka baka letter zuwa zuwa Yamai Ismail to ba zan tun sati na ba zuwa Yamai ka je su Yamai ka kai letter amma yanzu cikin kaliske sai gwant kawai har a kalin bidiyo za ka iya yi ka tali mutum ne kawai ba za ka iya ba a duniyar nan mutum na amerika yana saudi arabi za ku yi hira da shi ta musamman kana ganin shi yana ganin ka ai kuma ya rage ya kare Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu aikin hajji kai kai tsaye cikin wuni guda ka zo makka daga daga yamin ka tashi cikin wuni guda awa awa nawa ne an ji awa takwas ne ka wanye ka sauka to amma kaga da mutane sai mutum ya shekara biyar bai zo maka ba da ƙasa ake tahiya ni na ga dattijan da suka yi tafiyar maka suka je maka da ƙasa garin nan da ƙasa suka ratsa ta chad ta ta chad suka fita sudan ta wannan hanyar suka tafi suka shiga jirgin ruwa suka suka taka jirgin ruwa suka isa suka je suka je suka yi aikin haji kuma suka dawo amma wa shekaru ake ana tahiya yanzu ka ga mai an fanka ka yanzu aka ce mutum ya taimaka da ƙasa sai da ya ce wallahi salamun qawlan min rabbir rahim bai iyawa saboda a roma jiya kashe mutane kun babu babu babu isfar ko sannan kuma daga cikin alamun tashin alkiyama in wa guje isnadul amr ila ghairi ahlihi shine abanyawa mutum abinda bai tattata da shi ba a muqami ne da sauransu kaga mutum an yi nomekin shi post da shi kai ne ya san da wallahi bai cancanta ba shi kai ne ya san bai dace da wannan hurin ba amma a dauko sa a azasa sannan kuma daga cikin alamun tashin alkiyama duka wayannan asghura ne shine mutum zai dinga gurin ina ma ya mutu wallahi na a garin nan nan tawa naga wanda talauci ya masa daurin guhun goro an aka je makawata ce wallahi ina ma shi aka kawo makabarta ita shi wallahi ina ma an kai shi inda ma an kai shi tamannil maut idan alkiyama ta kusa mutun zai dinga gurin ya mutu wannan alamatu sa'a as-sughra daga cikin alamatu sa'a al-kubra akwai zuhurul mahadi mahadi zai bayyana akwai mahadi wanda sunan sayyidin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan babansa irin na baban annabi sunan mamarsa irin sunan mamar annabi haka zai fito mahadi a gurguje sannan kuma masihu dajjal zai fito dajjal zai fito zai iddiain shi kuma allantaka zai fito yace shi Allah ne kuma duk duniya sai ya kewaye ko ina cikin da kafafunsa duk duniya ba sama abun hawa ba a kafarsa zai kewaye duk duniyar nan banda gari guda bi zai shiga kowane gari kuma kowane gari ya shiga sai ya jara shi tawaga banda gari guda biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga Makka ba ba zai shiga Madina ba Allah zai turo mala'iku na musamman su gadin Makka da Madina amma kuma zai tsaya bakin Makkan da Madina ya kira duk wani tsohon da iska zai hito ya bisa duk wanda bi dajjal ya halaka to dajjalkin kuma annabi Isa zai kashe sa aiko sai annabi Isa ya sauko akwai nuzulul Isa annabi Isa zai dawo duniya dan na Maryam zai dawo duniya amma in zai dawo ya bi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a samu ya ajuju da ma ajuju wasu ɗaya wasu ɗiyan annabi adam ne kamar ƙwari guda biyu ga jajjeru ga su ɗan karen yawa sannan kuma ga ɗan karen tafiya kuma ga ɗan karen shan ruwa yanzu ya ajuju wa malam jabir idan suka zo filafin niger kawai zama guda ne sun shanye ta sun wuce zama guda kai tsaye sun shanye filafin niger sun wuce na bayan su suka zo sai kamar a shekarun baya an taɓa yin ruwa a wannan wurin Allah ya datar da mu sannan kuma tulu'ul shamsi min maghribiha rana za ta fito daga yamma ai daga daga yamma ai rana tana fado a yamma ko to a ranar da za a tashin kiyama rana za ta fito daga yamma sannan kuma akwai dabbatul ard akwai wata dabba za ta fito wasu kace taguwar ya taguwar annabi salih ce wanda aka soke to za ta fito duniya eh sannan kuma wani wato wani hayaki zai hade duniyar nan gaba daya Allah ya kare mu to wannan daga cikin alamun tashi alkiyama kenan ko to shine nan sai yake tambayar manzon Allah ka bani labari akan alamun tashi alkiyama sai yace anta lidal amatu rabbataha wa fi riwayatin rabbaha uyanga ta haihi uwar gijiyanta ma'ana wasu malamai suka yi sabani wajen fassara wannan kalmar suka ce abinda ake nihi watan bawan mutum wanda yake bawa wanda yake bawa ko kuma baiwa za ta aihi wanda zai mulki al'umma baki daya bawa ne wanda uwarsa baiwa ce shi bawa ne sannan kuma ya zo a waye gari ya mulki mutanen da suke ahrar ‘yantattu ina ba ta kumfa ita wannan shi ne fassarar farin wanda yake mutum bawa sai kuma ya waye gari yana mulkan kakan jikokin wani suka mallaki suka mallaki iyayensa ai kuma yanzu da, da ana dogon bincike to sai dai a ɗan rihe wasu ababe ko ana rihewa ku gode wa Allah akan ni'matul Islam da yace man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah Allah ka ƙara rufa mana asirin duniya da alkiyama wa suka ce a'a an talidal amatu rabbataha abinda ake ni da shi shine me yake da suna diya ay bai ay me kuyanga zaka kwanta da mai gidanta sai ta haihi dan da dan sai zaman to mai gidan uwarsa ce yanzu misali idan mutum na da kuyanga lokacin da ke da kuyangu sai ya kwanta da kuyangarsa tunda an halitta masa sai ya kwanta da sai dai ciki idan ta haihu in bai inta da ita ba to idan idan idan ya mutu dan shi zai iya gadan uwarsa a matsayin mi bai uwarsa ina ba ta mun fahimta amma wasu suka ce wancan kauli na cewa wai suka bazan to bayu za su mallaki ahrar shi ne mafi rinjaye inji al-usaymin alaihi rahmatullahi ta'ala kun ga wannan alamar tashin tashin alkiyama sai manzon Allah ya ce wa antara al-huffata al-ar al-urrata al-alata yatatawaluna fil bunyan zaka ga al-huffat mutanen da ba sa yawo da takalmi wanda ba su da takalmi su a akida su ba suka tahiya da takalmi ba sannan kuma al-urrat wanda ba su da tufafin da za su tufatar da su ma'ana ba sa da kayan kirki da ya tufatar da su ba su sa kayan kirki ba ba suna da biya tsirara tunda ba lokacin maguzanci bane kun san wallahi mu ƙara gode ma Allah akan wata ni'ima ta addini shi yasa ina ga mutun yana yana fanka kamar Ismail abun mamaki yake bani da ya san irin da aka yi rayuwa a baya aka karanta masa da aka yi rayuwa a baya to zai tausaya wa kansa ashe musulunci ya tuwa ta komi da hawa mata ba ba san riga ba ba walki ne ake safa walki walki ne mutun yake yawo da shi walki amma yanzu sai musulunci ya karanta da mutufafi a sanya ai kaga kuma Allah godiya sai ga kuma mutun ya kuma wai su saba ke har mace tana shawar ta fito tsirara irin jahiliya da aka yi in ka dauki tarihin shekarun baya a Niger shekara 40 suka wuce a Niger ka je mai ta gari abin da ke faruwa wallahi bakin isa in ka je ƴan mata ka kowace haka kindi babu riga suke ta yawo a shiga cikin ruwa a yi wasa a hito a ta abin da ake yi shekara ashirin suka wuce har irin su yadda ake ta 'yan mata da samari ba sa ta zina ana iskanci ba sai abun nan ne da ya zo zamanin 'yan polio renon polio su ne duk ya kawo wannan iskanci ko yaro karami ya san bacci amma da ba a sai kaga mutum ya yi soyayya da yariya har akai an rabu har kuma ya muhimta magana yake kamar ya kasar kuwa ta wanda yake so ci amma yanzu ba kai Allah ya ruha mana asiri shine cewa antara al-huffata al-urrata wa'inda ba sa saye da tufafi matsirata ba sa tufafin kirki da su da rufatar da su al'ada ta talakawa saboda talauci abinda zai ci ma wuyarsu yake wuya yake musu kasan illar talauci illar talauci na sa mutum ya daidaice ya ya ya ya gigice ya haukace talauci na sa hauka wallahi talauci musiba ne shi yasa manzon Allah yake roƙon Allah yace Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri Allah ka tsare da kafirci da talauci domin talauci na iya sanya mutum ya kafirta ko Allah ya kare mu Allah ya kare mu to saboda talaucin su abinda zai ci ma gagara su yake yi ba sa da abinda za su ci sai annabi ce ta tsawaluna fil bunyani suna gasa wajen tsawaita gidaje gidana ya hina ka girma gidana ya hina ka kyawo gidana ya hina ka kaza yafi naka kaza yafi naka kaza sai nace to yanzu ka je in kana son ka gane wannan abun ka shiga sabon gari ka hau wani etaji ka kalli etaji kin nan tawa cikin etaji 100 in sun cikin etaji 100 to in ba Allah ya tsare ba etaji 815 duka da wanda suka yi suka kai suka fice ba sa kuma bace karatun ba eh wasu zaman to duka nasu ne ko ana so an ga cewa ashe mazauna ƙauyen da suke waton ri'a shita'i masu tsakiyar ƙananan bisashe wanda suna cikin ƙauye suna zaune ba taralmi ba tufafi ba abinci da za a ci aikinsu kawai shine kiyon ƙana dabbobi ga su sun shigo cikin birane suna gasar gini gini gini wallahi akwai wani yaron nazo na shigar cewa na cewa mai shi ko esse kana tuna mutuwa wani abu malam Jabir ya huce hankali duk da yawan dakunan gidanka cikin daki guda zaka kwana ga haka dan kwairo yace ko duk yawan gidanka cikin daki guda zaka kwana sannan kuma saman matala guda za ka kwana kuma a gehe guda za ka kwana ba wanda iya ya yi ratata saman turafulas ya ce biya mamaye ta ba ka iyawa Allah ya rufa mana asiri to annabi ya ce ta tsawalu na fil bunyan suna watan gasar wajen tsawata gidaje wajen yin manya-manyan etashi ne ashe gina manyan benaye a cikin al'umma alamar sami ta tashi alkiyama Allah ka samu dace to sai a ƙarshen hadisi kenan ko sai manzo sai Umar dan Khattab yake cewa summan talaka sannan wannan mutum ya tafi yarsa wanda yazo yau manzo Allah tambayi sai tashi ya tafi yarsa ya ce ku annabi komi ba kun bai ce ma kowa komi ba sai ya tafi falabistu maliyan dan Khattab ya ce sai na dan zauna wani dan lokaci maliyan ma'ana dan lokaci kamar da yazo cikin alqur'ani wahjurni maliya ka dan kusan ka nisance ni wani dan lokaci Umar sai ya zana gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci suka ce kwana uku har bayan kwana uku Umar yana yana jiran annabi ya ce masa wani abu domin ya san akwai karatu thumma qala sai manzon Allah ce ya Umar ya kai Umar atadri man sa'il shin ka san wanda ya zaina wannan tambayoyi ya tambaye musulunci ya tambaye imani ya tambaye kyautatawa da alamun tashi alkiyama qultu dan khattabu sai ya ce nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa kada ya sani wannan daga cikin ladabin karatu inji malamai idan kana zaune tare da malaminka sai aka yi magana to ka sanya shi gaba ko da ka sani ko to ka ka bari yayi bayani ta yi wataƙila bayanin sai fitowa fili akan naka sai manzon Allah ya ce fa innahu jibril wancan waye kenan wanda yazo ya tafi ko mala'ika jibril ne aminullahi ala wahayihi wanda Allah ya aminta da shi akan wahayi shine manzon Allah da Allah yake turuwa zuwa ga annaba ya karantar da su kuma abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga mun karanta a cikin a cikin lahazaba tafsirin shekarar ta gabata waccan cewa annabi sallallahu yana zama da malaika jibril sada kuma hatta wajen yaki fa yadda kaga manzon Allah zai rawani ya dauki takobi haka malaika jibril yake yin rawani ya dauki takobi daga shi gazotu banu qurayza ba an dawo da gazotul ahzab an ƙare yakin ahzab ba an dawo gida annabi har ya tube ya shiga cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha sai mala'ika Jibril ya zo da warawane sa takobin sa sai ce manzon Allah har ka tube na ce manzon annabi ce kware da gaske sai ce Allah ya ce mu je kuma banu qurayza aje zuwa wajen yaki aka sanya Bilal ya shi da kawai kowa ya daura rawane sa kowa ya dake takobi kawai ko huta ba su yi ba aka kama hanya aka tafi zuwa jihadi yes wallahi ba abin zaba Allah ya ba su aljanna da gaske suka yi aikin Allah nan da gaske suka yi Allah ka ba mu ikon kwaikwayo na wannan sahabbai kuma ka ba mu haƙuri da juriya akan bin tafarkinsu. Eh sai ta fa innahu jibrilu malaika jibril ne atakum yazo muku yuallimukum dinakum dan ya karantar da ku addininku. Yazo ne dan ya karantar da ku addininku ta hanyar as-su'al wal jawab tambaya da amsa. Zamu gani me yasa malai suka ce me yasa aka yake sun response yayi tambaye manzon Allah annabi ya bashi amsa. suka ce li'annahu amkanu fi nafsi wa aqwa fi ta'thir ai tambaye da kaji aiwa malami ya fasa ya bada amsa ta fi tsayawa bis cikin kanka bisa da abu da littafi a makaratu ba ku lura ba kai tambaya a baka amsa yafi yafi tsayawa yafi tasiri kwarai da suke a zuciyar mutum bisa da mi bisa da abun da ya aka karanta masa na karatu sai fa'idodin hadisi min fawaid hadha alhadith inji malumai bayanin husnul khulqin nabi wannan hadisi na karantar da mu watan husnul khulqin nabi kyakkyawan mu'amalar manzon Allah dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewa shi manzon Allah ne duk da kasancewa shi annabin Allah ne amma yana zaunawa tare da sahabbai ayi fira kamar da yazo matsayi kamar yadda yazo ko eh annabi sallallahu alaihi da girman kai daga cikin dabi'un da yake karantar da mu wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai yana zama tare da wa tare da sahabbansa kuma a ina a ƙasa manzon Allah yake zaunawa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a ƙasa yake zauna ba wani sarki a duniya sarauta ta kai irin tawa irin ta annabin Allah ko dan shi Allah wahayi masa ba wani mai mulki a duniya da mulki sake nawa na manzon Allah dan duniya na kiran sunan annabin Allah kai kuma daga ƙasar ku ne kawai amma manzon Allah da sahabbansa yake zaunawa ƙasa ayi fira kai bal hatta ku yanga take zawa ta kama hannun manzon Allah ta kai ta ta shiga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin misalin a cikin gida haka saboda ya ya tatsa mata nono da hannunsa ne mai albarka kaga yana kanta da mu kyakkyawan dabi'a in kana mai mulki ko kuma mai kudi a cikin al'umma ko mai wata matsayi na karatu da sauransu to ana son ka zamanto mutawadi mai kaskantar da kai mun karanta cewa idan kana son ka samu gurbi a zuci a wajen Allah subhanahu wataala shine ka kaskanta da kanka game da kanka kai ba kowa ba to manzo Allah bai dauki kansa ba sama da kowa shi yasa yake zama da sahabbai ana mi ana fira ina ba mun fahimta sannan kuma abu na biyu ya halitta cikin fadar hadisi ya halitta malam ya zo da dalibansa eh eh a dinga yin fira ya halitta yana halitta sai dai in za a yi zama a dinga sanin zaman da za a yi a gaban a gaban malamai abu na gaba daga cikin waton fa'idar hadisi shine waton fa'idar ɗauko karatu fa'ida ta wajen ɗai cewa mala'iku afon mala'iku suna, suna canza kawa cikin wannan hadisi za mu fi cewa mala'ika jibril ya zo a siffarwa a siffar mutum ko ashe mala'ika zai iya mi zai iya siffar ɗan annabi adam ya fito sai ya fito a siffar misalin sai ya fito irin malar umar sai ya zo kana ganin kamar umar umar ne ashe mala'ika ne Allah na ji damar ya turo mala'ika ya siffanta a canza masa hai'a kawarsa a canza masa kwar sai ya zo a siffar mutum shi yasa walakanci bai da kyawu na sha faɗa cewa kaka kuskura ka walakantar da mutum ta yi ba mutum bane Allah ya turo maka mala'ika ne kaga mala'iku suna yi wa siffar mutum to tambaya nan wai shin mala'ika shine ke rikidewa ya zan mutum kuma Allah ke bashi umarni ba shakka cewa umarnin Allah ne yake sanya ya rikide yanzu ya zamanto ya zamanto ya zamanto mutum kar mu manta da hadisin hadisin mutane guda uku da mai kora da mai da kuturu da mai kazuwa ko wanda wanda suke suka roki Allah kuma Allah ya ba su ya turo mutum mala'ika a sifar mutum da mala'ika yana sifar mutum shi yasa walakanci yan uwa idan mutum ya zo neman abu wajen ka baka da ka bisa addu'a ta kirki ka masa fatan alkhairi Allah ya bada gaba banda banda watan gaya masa mummunar magana abu na gaba cewa rukunan musulunci guda biyar ne an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaida ba mu da gaskiya sai Allah da sauransu wanda mun gansu sannan kuma eh waton da zakka da aikin haji da da azurta ramadan suna ga cikin rukunan rukunan addinin musulunci eh to sai wata qadiyya idan mutun idan mutun yace ba zai sallah ba idan mutun yace ba zai sallah ba yana mujahadarta bisa ce kawai sunan shi kafiri to idan mutun yace ba zai hida zakka ba fa idan mutun yace ba zai fita zakka ba suka ce eh in ya tuba za za a fita za a kilga zakkar dukiyar a fita ko da mutun ne yake da ayya sai ya mutu bai fita zakka kuma kowa ya san bai fita zakka in ya mutu za a fita masa zakkar dukiyar abin da bai fita ba Allah subhanahu wataala ya tada mu to mutun ne kuma Allah ya bashi kudi bai ta aikin haji ba fa Allah ya bashi damar ya je aikin haji bai je ba ya tura wancan ya tura wannan amma shi ya ki zuwa to in ya mutu za a yi mai aikin hajji ba suka ce ba Allah bai da bukata Allah bai da bukata tunda Allah ya baka damar yi baka yi ba to shikenan ba Allah bai da bukatar watan wannan wannan abun Allah subhanahu wataala ya datar da mu na daga cikin fa'idar wannan hadisi har yau shine cewa komai da izinin Allah subhanahu wataala yake faruwa cikin imani kenan ba abin da yake wakana a duniya face ta ta ta mashi'atullahi subhanahu wataala sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin fadar hadisi na gaba cewa babu wanda ya san lokacin tashin alkiyama, ba wanda ya san radda za a yi tashin alkiyama. Kuma wannan hadisi yana karanta da mu cewa ashe akwai alamun alkiyama suke ta gudana cikin al'umma. Falhazar kowa ya yi ƙoƙari ya tsorata ya gyara aikinsa kafin alkiyaman nan ta zo muna Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu. Sai kuma wannan ƙarshen hadisin ko hadisi na uku za mu shiga. tambihi akan wannan hadisin da muka karanta hadisin Umar dan Khattab akwai bukatuwar fa'ida da zamu rike kowa ya rike Umar dan Khattab al-Hafiz Ibn Mulaffat Mulaffat rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin littafin sa Ilamu bi al-Ilam bi fawaid umdat al-ahkam yace Umar dan Khattab ya rawaito hadisi 539 Umar dan Khattab adadin hadisansa baki daya gaba daya hadisan Umar dan Khattab hadisai ne guda 530 da nawa da tara wanda ya roce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisi 26 al-Imam al-Bukhari cikin littafin sa ya kawo hadisin Umar dan Khattab hadisi 34 al-Imam Muslim hadisi 20 21 الحديث الثالث مالتي حديث ناوك أن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم wannan hadisi na cikin sahihul bukhari hadisi na takwas sahihul muslim hadisi na goma sha sha shidda abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda sahabin annabi ne kuma dan dan umar dan khattab ne wannan umar kin da muka kare hadisin sa to shi abdullahi dan dan sa ne ya musulunta yana da wata shekara biyar ba a rayuwa duka duka shekarunsa ba su wuce shekara biyar ba Abdullahi dan Umar yana cikin yara kanana suka fara musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bal suka ce bai je yakin ba ai yakin Badar da da Uhud ta dashi saboda lokacin Annabi ya ce yayi karami bai je ba wannan yakin amma an yi ghazwatu Khandaq da shi ghazwatul Ahzab kenan an yi futuhat tare da shi gaba daya duk yakin da aka je da shi aka tafiya sannan kuma ya rawaito hadisi 2630 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin annabi sai da ya karanto hadisi 2630 hadisi 2630 wanda yace manzon Allah ya faɗa shi kadai ya kawo wannan hadisin Allah ya kara musu yarda sannan kuma mutum ne wanda yake mai ilimin gaske daga cikin malumai a cikin sahabbai sannan kuma ga gudun duniya lokacin da Usman dan Affan Allah ya masa rasuwa an so an rashi khalifa amma yace a'a saboda gudun duniya mutum ne mai gudun duniya kware da gaske yawa addinin musulunci hidima Abdullahi dan Umar hatta Afirka wannan tagu sai da ya shigo wajen tallata addinin Allah yayi gwagwarmaya kware wajen mutane su fahimci addini ana kiran shi da Abi Abdurrahman baban Abdurrahman baban Abdurrahman Abdullahi bin Umar bin Al-Khattab Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda idan ga ce radiyallahu anhuma ko sahabin da shi da babansu dukkaninsu menene sahabbai ne dukkaninsu sun ga manzon Allah sai rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace sami'tu rasulullah ay sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa buniyal islamu ala khamsin buniyal islam malaman larabci malaman nahwu suka ce e kalmar buniya fi'il madi ne mabniyun liman lam yuzkar fa'iluhu ba a faɗi wanda ya aikin ba yanzu idan na ce ka taba ƙara'a muhammadu darsa muhammadu ya karanta darasi kun ga waye ya karanta darasi muhammadu shi ne sije in ji bature ko shi ne sije amma idan na ce ƙuri'ar darsu an karanta darasi waye ya karanta ban san wanda ya karatun ba sai aka ce mabniyun lil majhul to anan a hadisi ba a cewa mabniyul majhul ba a qur'ani sai a ce mabniyul liman lam yuzkar fa'ilu ko liman lam yusamma fa'iluhu waye yayi Allah subhanahu wataala a qur'ani akwai wannan diyawa Allah yake cewa wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutun da rauni waye halicci mutun Allah Allah ce qutilal insanu ma akfarahu an tsine Allah an ci mutun waye kai sa kafirci waye tsine masa Allah kidan wannan fi'ilin wanda ya gina musulunci shine Allah subhanahu wataala Allah ya gina musulunci akan shika-shikai guda biyar akan ginshike guda biyar wannan sune ginshike musulunci na da ginshiki guda guda biyar na farin shahadati Allah ilaha illallah wajen karanta wannan karatun kana ga cewa shahadatu Allah ilaha illallah kuma shahadati Allah ilaha illallah ko ka sa kasara ko ka sa dhamma to miye babanci idan ka ce shahadatu Allah ilaha illallah eh ka sanya shi mabniyun ala mabni mabniyun ne ala annahu khabarun li mubtada mahzufin kamar hiya shahadatu sai zaman to hiya mubtada shahadatu kuma sai zaman to khabarun marfu mubtada wal khabar ina ba ta mun fahimta amma idan ka ce shahadatu Allah ilaha illallah ka gina shi ala annahu badal min qawlihi khamsu badali ne badal ne akwai abin da ake cewa a tabi'i cikin cikin at-tawabi badal karatun badal badal badal akin al-kullu min al-ba'd ko kuma badal al-ba'd min al-kulli afwan a cikin a cikin nahwu was-sarf to sai ce shahadatu Allah ilaha illallah ka sheda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanta ka bautawa da gaskiya sai Allah shine kawai ya kamata ka bauta ba kada ka bauta ma kowa kuma bautawa Allah cikin ababe guda nawa muka ce cikin abu guda guda uku cikin uluhiyyar Allah subhanahu wataala cikin rububiyyar Allah subhanahu wataala kuma cikin asma wa sifat cikin wa cikin Allah subhanahu wataala a uluhiyyarsa ke cewa Allah subhanahu wataala shi ne wanda yake ya maka ji kaga yanzu duk duniya ban sani ba akwai doktor kin da sai sanya mutun ji akwai babu akwai wanda ya sai sanya mutun idanu babu akwai doktor kin da ya isa ya medo mutun hannu ko kafa babu bal ma sai dai aikin shi kawai ya cire kan cirewa sun iya yi amma mayarwa ko ba su iya ba ko wannan aiki ne nawa na Allah subhanahu wataala kuma ka dibi duk duniya babu doktor kin da yake iya sanya maka gani ka dinga gani kana bambata tsakanin wannan ja ne wannan kasan akwai wanda ba idan Allah ya tashi kawo matsala a rayuwa sai Allah ya cire masa kular kin idanu sai ya daina bambata kular shi duk komai kular ɗaya ne kunsa bai bambata tsakanin fari da da ja da tsanwa da wace ta bai bai bambata launi kular kin ne bai san su ba haka in Allah ya tashi kawo mutum a jarrabe sa sai kaga bakinsa an cire masa jijiyar da take bambata ɗanɗano bai gane zaƙi bai gane ɗaci bai gane bauri kawai shi da haka da yake ci ko kuma a canza masa oxygen kin sheda wajen sheda ya kasa bambanta abu mai ƙanshi da abu mai wari ana iya samun wannan ko to akwai wanda sai mai maka su duk wannan abun wanda babu wanda ke su sewa sai Allah subhanahu wataala Allah mun gode maka kuma ka dibi wannan harkyauta Allah ya mako ba su wallahi wallahi kyauta Allah ya mako wa malamar ba wanda ya ba Allah kuɗi da Allah ya masa idanu babu ba akwai dukkanin muna zai ta gini ni'imar Allah kyauta ba wanda ya ba Allah kuɗi da Allah ya masa da kunne kyauta Allah mun gode Allah ya maka hannu har da yakun duka ke zuwa da su ka ne ba ta Allah ya maka a rayuwa kuma ba don wannan aka yi su ba an Allah ya maka kafafu ka tashi ka je kasuwa ka je ina ne har ka je wajen karuwanci da cikin da Allah ya maka za ka yi wa Allah bayani to to kada ta Allah a cikin mi cikin uluhiyarsa cewa kuma shi Allah shi ne wanda yake halittawa wanda yake arzitawa in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne kuma ba wanda ya kamata abotawa da gaskiya sai Allah bai kamata ka nemi taimakon kowa ba cikin abin da babu wanda yake yi sewa sai Allah subhanahu wataala yanzu duk duniya akwai wanda ke ba mutum kudi ya sai maka yayi ka mai kudi babu shi sai Allah ya ga dama wallahi wallahi alazim akwai mutane biyu mutane da aka so su yi kudi amma da Allah bai kaddara ba su yi ba akwai mutanen da an so su yi mulki amma da Allah bai kaddara su yi ba har yanzu suna ta wahala ba su yi ba samu ba waye yake bayarwa inda bokaye da malaman tsaba suna ba da mulki da tuni sun sun wuce zamantowa jagorori a duniyar nan an tai musu alƙawla an ƙare an ƙare an ƙare ashe ba ƙare ba saboda gun Allah ba ta ƙare ba gun ta ƙare amma gun Allah ba ta ƙare ba to kai yarda cewa babu wanda ke bada mulki sai Allah in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne arziki ba wanda ke bayarwa sai Allah in ka samu Allah ne in ka talauta Allah ne aihuwa ba wanda ke bayarwa sai wa sai Allah ba a neman ta gun kowa sai magani ne wannan ka ya Allah ya da nemi magani amma ka dogara cewa wani zai iya baka haihuwa wannan ka kafirta kawai ka daga cikin da'irar ta addini Allah ya kawo na sauki kaga kuma har yanzu kasuwannin bokaye suna ci kasuwannin bokaye kamar kana ganin kamar an fahimci musulunci har yanzu ana tsiba kasar nan wallahi har yanzu ana shuka shari har yanzu ana shuka sharri kasuwanci na bokanci ci gaba da yake tai yanzu ma an zamunar da an zamunar da abun yanzu kawai da a zamunanta ake bokanci ba irin wancan bane na da mutun yanzu na ta fama da da allo cikin cikin zaure yanzu ina an an an, an kare daga mutun cikin manyan mota babban gida kuma boka ne Allah ya tsaye akwai su diyawa malam Umar daga mutun da jibgegiyar mota kana ganin shi kamar mutunan girgi ashe dan iska ne ba kwaɗai sakamar boka? kaɗan daga cikin bokaye ne ba sa su da matan mutane kaɗan daga cikin bokaye in ba a samu cikin kashi ɗari kashi tamanin da goma sha tara ba zan ce kashi ɗari ba amma kashi tas inda kashi ɗaya o shi ma da in ana iya samun waye 0.00 haka da ana iya samun 0.00 amma galiban yana da wuya a samu malamin tsibu face dan iska mazinaci ne wallahi al'azim Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu to don haka ka sheda babu mota da gaskiya sai Allah shi Allah shi zaka bauta ma ka nemi taimako wajen sa in ka neman kasuwanci ya kiya maka ka gaya wa Allah shi Allah shi ke bayarwa in bashi ya maka yawa ka gaya wa Allah shi ke dokewa in rashin lafiya ne shi Allah shi ke sanyawa kuma shi ke shi ke dokewa zuwa ne ta al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tauhid dan ka zo da bayyana cewa baka da tauhidi to kuma sai nabi wa iqamis salati tsaye da sallah mutun ya tsaye da sallah mun yi bayanin sallah jiya wa ita zakati bayar da zakka eh ba da zakka kuma shine mutun ya fidda abinda nisabi nisabin dukiyarsa in sun kai adadin abin da ya kamata a fidda ma zakka sai ya fidda kuma wani abin ban mamaki a zamanin annabi fa ita zakkan nan fa ba kowa baki intin ya sarrafa ta a'a akwai abin da ake cewa baitul mal baitul malin musulmi wanda ake tattara kuɗi a hade don taimaka ma wanda suke gajiyayyu ina ba ta bin fahimta wanda idan baka da abinci a gidanka ba sai ka zo kai bara ba baitul mal ake doka ana ci da mutum ana baka wannan abincin duk da musulunci bai karantar da bai karantar da bara ba to ana tattara zakka ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akawun manzon Allah ita shi kuma sai ya raba wanda suke mabukata mutum guda takwas ne Allah ya ce a baiwa zakka mutum guda nawa guda takwas cikin Qur'ani innamas sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghamirina wa fi sabilillahi su ne wanda ake baiwa zakka alfuqara a talakawa wanda abinci da zai ci yau bai da shi yanzu ga abin da suke bani mamaki sai ga mutun da kuɗi makocin sa ya ga kalga gida goma tsakanin shi da shi gida goma tsakanin shi da makocin sa ya san talaka ne sai ya fita ya je ya wahala ya nemo ya ci amma sai ya tashi fita zakka sai ya tura masa jika biyar ko ya tura kauyen su ana yin wannan ba fa in kauyen ba Allah ya ce ka tura akwai mu alhazai diwa garin nan su kauyen su ya tura zakka kuskure ne a inda kake nan ake raba zakkan nan su mutanen ƙauyen ku Allah ya dora maka ka kula da su ne ba zakka ba zaka ba su fa talakan da yake kusa gare ka abin yana bani mamaki wallahi malamu kaga ana ta ana ta raba zakka wallahi akwai ni naga wanda shi shika shika na shika shika billahi a shi an yi zama gaskiya ya kamata a tara musu malamai kuma kuma ka san wani abu malamai ba su kai wa'azin zakka ba garin ga ba san ko me yasa ba ta yi kudushin kada a ce suna suna so a dinga ba su zakkan ne ko miye ba Allahu a'lam eh ba ta kai wa'azin ni da gaskiya tun da nake ban taɓa ba kan sai da zakka ban taɓa ba ni da ban taɓa ba fita ɗaya ba a karatun zakka ko? to ya muna wa malamai da siyasa shi tsoron Allah idan mai hawa minbari yana kudu ba to a dinga ware lokaci ana gaya wa masu kudi gaskiya a gaya musu waye kamata a baiwa zakka kuma ya ake fidda ta ya ake na farko ya ake fidda zakkar har fidda ta wani wani ba su suna tayi ne akan jahilci Allah ya sako wasu yan gaskiya suna kokari suka tashi fidda zakka suna kiran malamai su tambaye su ya ake yi ya ake ya ake yi wala akwai jiya daga cikin mutane suna bincike akan amma kuma galiban wasu mafiya yawan mutanen ba suka yin tambaya ba kun haron talakawa a ji tsoron Allah zakar jika jika a daina ta dan Allah abinda ake abinda yasa Allah ya wajabta yin zakka fa ji malamai saboda a rage talauci a cikin al'umma saboda a rage dan Allah wanda ka baiwa jikabir kana so ya cigaba dan Allah to jikabir wani kotu fa na gidan shi ba ta yi billahi ladi wani kotu fa na gidan shi ba ta yi mai jikabiyar ita dai kai la ya mutu fiha wala ya haya baka rayu kai baka mutu ba kada a ce ba a baka kuma kada a ce ka abun nan to da in za a ba mutum zakka akwai bayan Allah da wallahi na so su gare da cewa tashi zakka suna ba da abin mai kaburi kuma ana dibin wanda ya misalin cikin famikin akwai ɗan kasuwa ƙananan ƴan kasuwa kullum ana kawo maka sharshi to sai ka dibi wanda ya ya ci kasuwanci ya fahimci yadda ake kasuwanci sai ka ƙara mai ƙari zakka ta sai ka bashi sai ya kahu in ya kahu kaga ya rage maka wasu mi wasu shaji kaga yanzu kenan baɗi ba wasu mutanen ba sai sun zo gunka ba zai dinga kula da su amma ka rike kyam kawai ka kai mutane jika biyar biyar ala jika goma goma kawai kwana biya ce ya kuma gobe shi dawo yadda abin bai ba hikimar yin zakkan saboda Allah ya ɗauke talauci a cikin al'umma talauci a cikin al'umma Allah ya dace da mu ba dole ba sai ka yi jika biyar biyar haka ji mutum in ka haɗa zakkan misalin miliyon ɗari misalin miliyon ɗari sai ka dibi mutum goma kai musu miliyon goma goma ya halitta kawai su jaja a ji a ta kasuwanci kana ganin dole aka ba miliyan goma kasuwanci wadda ba sai da zaka ba don Allah shi ma in ya taimaka ma wani bai fiddawa eh da ta zantan kakin ajima lokacin yami sai ga cikin al'umma talauci yana ta ƙara yana ta ƙara ragewa amma an gama mutum da da shigabe da shugaban shigawa kwana biya ta iya kuma ya koma maula abin bai ba Allah ya dacar da mu da aka muna wa malamai nasiha su ji tsoron Allah su dinga wa'azin hidda zakka a dinga gawa masu kuɗi yadda ake yin zakka Allah ya taimake mu eh kuma in son samu ya kamata a samu a samu a samu wurin da ake tara zakkar suwa ya kamata a taimakawa na farko talakawa miskinai masu aiki da wannan dukiyar zakar wanda kake yake karkashin ka a shago wanda yake ba danka bane in danka ne bai da zakka a kanka bai da zakka amma dan mutane ne ka ja shi ka sa shi cikin dukiya in ka fi da zakka zaka bashi wani saboda dukiyar ba ta shi bace albashi kake basa kasuwar kake albashi kake basa zaka zaka bashi wannan zakka da kuma wanda shi daman kullun ya gama da kai alhaji muna jira dai alhaji ai yanzu ba fara ba da irin wayannan sai a dinga ba su kasa a bacci akwai wanda wallahi ya kai ya fara kai kawo ne kan shago ya fara kai kawo kan shago musamman in lokaci har yanzu dai kina jira da irin wannan sai a ba su a wuce wurin wal mu'allafatu qulubin wa fir riqabi da wanda kuma yake bawa wal ghamirina da wanda kuma bashi yayi masa yawa an kashi gidan kwasu an like sa kaga ya kamata alhaji su waye su waye kana kasuwanci da mutum ya dauke kaya gunka bashi ko kuma ka zo gun dan karamin dan kasuwa mai shago irin mai sai da abinci ka ci ahi domin ka yi suwa suka zo suka ci bashin abinci wanda kawai abinci misali abinci ne suka doka suka ci dan ci da iyalin su sai ai maka lisa ka ce gaba da an biya musu kawai a goge wannan bashi ka kira ya kira su yi musu bayani kaga wannan aikin alkhairi ne wal ghamirina wa fi sabilillah Allah ya dace da mu da haka wal hajji da kuma aikin hajji wannan karshen hadisi kenan fawaid da mun riga mun bayo mun yi bayanan su a cikin wancan hadisin Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a karatun da muka yi kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassul da wannan karatu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ƙara wannan garin namu albarka Allah ya ƙara masa albarka Allah ya tsare mu da tsare wasa jagororin mu Allah ya ƙara dora su akan tafarkin Annabi Muhammad muna musu addu'a ta alkhairi Allah ya ƙara ganar da su masu kuɗin mu Allah ya gane da su yadda ake hidda zakka su dinga fitar da Allah ya ce kuma Allah subhanahu wataala ya baiwa malumai ikon faidin gaskiya a cikin al'umma Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a karatun mu ya sanya albarka a kasuwancin mu ya sanya albarka a zuriyar mu ya sanya albarka a dukkanin rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh